إلى الذكر والخفي الهاشمي فألقوا كتاب النبوات النبيين لا ترى وأين المقطع وهو بالمسك يغمق ثم سلامه سلام خليلي خليلي أحمد القاسم الذي أتانا بدين ثابت القدس يرزق فأركانه التوحيد هل معنى قائل أن إلهي بارك من يوفق أي صلاة الله ثم سلامه فأركانه التوحيد هل معنى قائل لأن إلهي بارئي من يوسق فبعد نصلي ما دلينا شريعة فلت من صلاة قد فشأن أشفق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر والهدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومجاره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله muna yi wa Allah godiya da ya ƙara komo da mu wannan bigire inda muke zama muke karanta a wannan littafi ne albarka wanda ya kunshi yabo da zati mai tsara zatin manzan Allah kuma muna yi wa Allah godiya da Allah ya zaɓe mu ya zama kullum za mu zauna karanta wannan littafi sama da shekara goma sha ɗaya sha biyu ina jin muna yi muna yi wa Allah godiya zaɓi ba dabara ba ce inda ko kowa zaɓi ba lallai ya zama mun samu wannan namu ba haka ne eh na Allah amma ya zaɓe ka sai ka ga mota gwamna ta yi faci sai ka ga wanda kawai an kira shi sunansa mai faci sai zai yi faci mota gwamna inda za ta tara masu faci duniya ce waye zai yin facin mota gwamna ba lallai ya iya samu ba amma yanzu kawai shi ma facin motar gwamna ne idan an facin motar ka an baka naira hamsin ko ɗari zai facin motar gwamna ba shi naira dubu ɗaya eh ta iya yawan yi wannan facin ma na motar gwamna a yi shekara da shekaru ana ɗan lamari eh to iya mukamin gwamna kenan to ina ga wala dokai za ka juya kallina kai ka ɓata zama yadda kowa ka ga yayi yau shekara kano a kano a wala a kana da yagarin yayi an yi abu kuma ka ce an ce maka yan zare ne wato muna yi Allah godiya muna cikin wannan harafi na haƙalami mai ruwa inda wannan mushu ibrahim radiyallahu ta'ala an yake cewa hayalun sara am halla tayyibata hawlaku shamamtu arijal hashimi fa arriku yace hayalun sara rashin bacci ne ya kama da nake mafarki ji shehu ibrahim a ji wajensa an gane ko kuma an hallaɗe batu faulaku ko kuma madina ta haula ce kawai aka waye gari aka yi sandaɗin ta kawai ta sauka cikin madinar annabi me ya dalili da shugaba mai kasa faɗar haka ya ce shamamtu a rijal hashimi ji ne kawai na jin shi ƙarƙashin manzan Allah a cikin kaularin saboda da jirna ta jin ƙashin annabu ta ko'ina kar ku ji faɗa ba abu ne wanda za a ɓoye ba shi yasa ya ce maka ne fa'arriku ku zo ka rubuta tarihin annaba ka je ku rubuta ko ce ibrahim ya shiga ƙarshen annaba cikin kawala eh ka san akwai abin da ke ɓoyewa ba a faɗa ko to ba irin abin da ya shafi annaba ba in abin shafi annaba ba ɓoyewa ake faɗa ake wanda cikin annabin baya koyi yayyasa baya koyi hijabinsa baya koyi komansa ko to kai ba in annabin ya maka wata baya kar ka koyi ka fito ka bayyana ka faɗa ana ganewa sai shi ya ce me kitaman nubuwati min nabi'ina la tara bu'aidal muqaffa ya cika makin tsarin zarin nan na annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine ya fi samun nubuwat annabi ina kai la tara bu'aidal mustafa ba za ka taba ganin wani annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu wani yazo ce maka shi annabi ne a rufe daga kan manzon Allah babu wata annabta sai dai bayyana iri iri ta annabin da Allah zai dinga sandin ɗinsu yana sauke application nan a jikin zatin bayan iri-iri. An gani? Wahawa ya zama ku bilmiski domin shi annabi ƙanshinsa wato abin kwaɓawa ne da almiskin halarar Allah. Kasan almiski yana da ƙanshi ko? To ya almiskin halarar Allah. Ya za ka ji ƙanshinsa? sallallahu alaihi wasallama khalili khalili ahmadu ka san wanda yake ba da yina ni ni shehu to shi ne dai ba da yin na annaba ahmadu kenan wanda yake cika bacin zirin annabawa allazi ata mai a ta bidinin sabitin unsu wanda ya zo mana da tabbataccen addini sallallahu alaihi wa sallama shine wanda ya kawo addinin da babu da ya ya rusa addinin kuma addinin nasa ya faku matabbaci ne fiye da kowane irin dutse duk dutsen da ya shi a kafe to addinin annabi ya fi wannan dutsen kafawa fa'ar kanu rukunan addinin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko ne at-tauhid shine ta Allah la ilaha illallah shi ne kada ta Allah in ka ce la ilaha illallah yanzu mutum zai mutum daga lokacin da la ilaha illallah malam malam sai ce la ilaha illallah ya musulunta ashe akwai rabuwa kenan shi kadai ne wanda abu biyu ki shiga cikin daya in ka ce la ilaha illallah wa la ilaha an ka juya ana juban ku da kai da shi sai ya ce Muhammadu Rasulullah to ɗaya kenan wannan a cakuɗe kenan shi yasa babu wani abin da ɗan uwa babu wani abin da ba inda Allah ya taɓa rabuwa da annabi je ka duba kowa a ina Allah ya taɓa rabuwa da annabi ba ba inda Allah ya taɓa rabuwa da annabi misali yanzu ka da kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar sura mai yana sai ta shara la ilaha illa Allah sura mai ya gama kiran sallah sai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan sai kiran sallah ta yi duk abin da zai baya suna abin ana koro nan an gama da kiran sallah tunda sunan mai gida ya fito sallallahu alaihi wasallam dan Allah kuna ganewa fara uwar kana gane girman mai da gida da namu ba idan ya gama kiran sallah ta karo raya wa sallar ki mota za ta tashi a tafalar Allah shi ke da sai shuru sai mu jira lada ne mu ji ya zai karɓi kuɗin motar da fasin da sun shiga sun zauna sai mu ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sai mu kasa kunne mu ji ya iya direban daga ashar ranar muhammad ce to shi kenan kowa ya zamu ji an gane wannan kwandasta ne ba kwandasta ne tukunna sai kuma can an gama karɓar kuɗin mota a zona sai wa sai direban mota sai mu ya ce alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmid din kaza kaza kaza gairul maghdubi alaihim waladdallin sai sai mu ce ne amin sai mu zai ce sai daga ce ina haɗaina ka waye wannan sai ce alkawzar ya ce fasalli ne rabbi a sai wani har su inda sha ne aka amsa shi da ya wuta to da kai limamin da mamu na waje da na ciki kowa annabi yana tare da shi ya gaya ya yake annabi yana kallanta ya kaga shi sai a tahiyatu lillah shi sallafa الزكيات لله أقيمة الصلوات لله السلام عليه يا يا عليك محقبة شيء هرجع شيء حتى في صلاة النبي لنا duk wanda bai haka ba ya ce annabi irinsa ne ya je ne wata sallah ba wannan ba amma yadda annabi ne ba taɓa rabuwa da Allah ba a zama da nake ba amma ana fara sha'anin na kaga na wari wala na mata wani mara nake sallallahu alaihi wasallam mana ba Allah godiya Allah yadda ka liƙa mana annabi anan ka liƙa mana cikin annabi Allah ka kai mana haka cikin kabari Allah kai mana haka filin alƙiyama Allah kai mana haka cikin aljanna saboda haka wato hal mana qa'ilu bi anna ilahi bari wanda wai ya ce Allah shine mahalicci na wannan mutum ya kuskure ya yi kuskure in ka ce Allah ne mahalicinka Allah ne ya yi ka Allah ne yake tare da kai shi ne kake bauta wa kwaɗe kwal in ka faɗa ka akwai masu gyaran ka shi ne cewa ce man yiwuwa biku kai mai bale ni bayan nan in ka yi tauhidi ana jiran ka zo da sallah kun ga dama takin takin karatun mana bana yan hakika shi ne takin karatun mana na bana rigima da yan hakika muke amma ba rigima ta doke doke ba ko ta zage zage a'a ta ba su shawara wallahi muna son su tun mutumin da yake san Allah muna son sa tun mutumin da yake san annabi muna son sa duk mutumin da yake kan shi tijjani mana san haka shi Ibrahim to su ko wannan yana jigar kullun cewa suke ba su da abin so sai shi Ibrahim idan muka ce ba za mu san su to su su waye nasu kenan kai ka ce baka san su naka ne kuma su ganga sun ce labbaikum duk da wannan zumar ce labbaikum shiru aka suke ta ce labbaikum shiru ce labbaikum da ku dai a cikin Allah to karatunmu na bana muna ga wasu muna tare da su amma abin da suke ba daidai suke kai ba su dawo su zama irinmu san sanmu su kimama a ce sun fi mu wallahi za mu ji daɗi kuma yana wannan su kama yana ɗanyin sauyi ko? yawa yana yin sauyi suna gane cewa a shi shehun shi ma ba wani bai kafin ga abin da suke tunani kawai shehun kawai wani dine mai zofa da shi daban haka suke fata da ni a'a ai ba ba wani abin da ya zo da shi shi a majalar annabi ne ba abin da yake fafashiga kullum shi bana irin a cikin manzala ce ya yi da shi an faɗa shi a gida da kai an faɗa shi a gida da kai ma kullum cewa ke da ni kowace kowace gaba ta shugaban neman yardar manzan Allah yake so saboda haka kaza ka nusalli haka na mana yin sallah da shi Ibrahim ko magana yana shari'atan me khallat min salati wato babu wata shari'a ta kowane irin annabi ya zama ta zo ta hushi da ta wafantar da sallah da dai ta ce sallah ba kyau babu ba taɓa yi yi ba a sha'anu kaga sha'anin wannan zallar ashmaku ya ce mafi ɗaukaka da ƙololi akan komai idan mutum ya kalla kusan duk abu kawa na baki tsanana ta muku jama'a komai ko ce irin ibada manzala yana nan aka kawo masa ita da alƙurani da ƙasa da buwaye sa annabi yana ake ake aka wakilta jibrilu ya je daga inda yake mukamin sai dauko ya kawo wa manzo Allah har saboda girman alqur'ani ka kalli mukamin annabi amma jibril ne yake koyawa annabi alqur'ani har idan manzo Allah ya sauri Allah da cewa la tahrif bihi lisanaka li ta'jala inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana amma sallah sai da aka gayyaci annabi tun daga nan nan duniya ya je inda ba duniya ba ne ba lahira ba ne da zai dawo aka ba shi gift aka ce ka kawo wa mutanen gata an gane kuma da wato su wani ɗan uwan namu sun gane ita fa shi sallar ita ce haƙiƙanin haƙiƙa ba idan kana so ka gane ka ɗauko mudubi ka sa a gaban ka wanda ya daidai da tsawonka ka sallan gani ya yaro ne ba gane ba ka ɗauko mudubi ka sa a gaban ka ka sallan gani ya rai to ka gani ba ma saboda hijabi ka ba kace a ajiye ta akalla majuba aikin ne dai kai ka takuda shi ka dauko san ka takuda ka dauko san ka takuda an gani saboda ka shehu mu shehu ne yace na su mu muna yin azumi kama saman nabiyuna qablana kamar yadda annabawan da suka gabace mu su ma su ma a cikin shari'in su akwai azumi an gane wahal me a ba san wani yanzu akwai wani aibi ne a cikin azumi a haƙin wani mai hankali da ya ce akwai wani aibi a cikin azumi ka san me yasa saboda an ce karkace abinci daga karfe kaza zuwa karfe kaza sai a ce kamar an wani da kai kamar wani dan gwari da ya ce shi wallahi da ya san azumin nan haka yake da ba zai musulunta ba sai bayan sallah aka ce idan Allah kan musulunci ce to ai sai a bar shi sai ya tarin tukunna ya tarin dan abu to babu wata illa cikin azumi babu abin da yake karawa dan adam lafiya kamar azumi kuma wato akwai wani sirri a cikin azumi ita zuciya babu abin da yake rubuta ta kamar yunwa duk abin da ka sani zuciya za ta yi jayayya da abin amma ba ta jayayya da yunwa yunwa lalace wa zuciya ta ragargaje ta yanzu aka ce karfe shida nan kamar da minti uku ko da ko da minti biyar za ga kowa ya jiga taifayin sa ko magana ko mutum magana baya sanyi to kadara azumin da safi ɗaya ya rai ya ma ɗaga nan ga aka ya dawo ko Allah ya saba za ka yi ba cikin ranka to daidai wannan lokacin wato babu abin da zuciyarka za ta kama saboda network ɗin zatin Allah za ka iya mu'amala da Allah a daidai lokacin lafiyar ta kalau domin da abin da ka wuce da ka kaya fi wa ka baro Allah to a da ma dole ka bari ya za ka yi a amal lisi ne ana gane kuwa wannan shi ne to da haka ya man yiwuwar riko ya ce mai ba da tarihi idan za ka rubuta tarihi ka je ka rubuta tarihi a kan azumi ka faɗa a khairin da yake cikin azumi ka faɗa a khairin da ya hatta sha'awa ɗaukewa ɗan adam ita ake yi a daidai wannan lokacin ƙarfe wallahi wani ya ke zama ba a ganewa ne billahi lalzi wani ya ke zama a ce ƙarfe shida na jirgin a samu wata mace kyakkyawa ta ce tana son ka ka tsare ta wallahi ta yi ba kirke zai zuwa da ke da matukun kwacce na mawa ke ba ana gane wale ake zama kuwa mu'amala ake da Allah mai kyau ya ji ne wannan lokacin su sadaka ina ba mu shawara ko da azumi ya wuce kar mu danga bari a ce sai na link din nan link bele link na kofi din na ce sai na wannan kaga wannan shi ne na kofi mu daga dan yin farandili na litinin da alamis din nan to yana yana ƙara tsoron Allah yana ƙara jin nauyin Allah yana ƙara wato biyayya ga Allah dan Allah ana gane ni ana gane ni ce wannan Allah ana jin daɗi ta amin sai ce ne kaza ka zakatun haka na zakka ita ma wato ita ma kaga wani wani bangare ne mai zaman kansa yadda Allah ya azurta wato mutane da kuɗi ake cewa Kano garin masu kuɗi gano Kano garin arziki Kano ko da ne Kano an yi ne an fika da a ce mutanen Kano tun da ana sa wannan karatun nama a rediyo ku ba su kuɗin Kano wana jami hukunci yi zakka ku nemi wanda zakka ta cancanta ku ba su ku ba su da a ce ana yin zakka yadda ya kamata kuma zakkar da ta cancanta a yi ba irin zakkar da yake yanzu ka ba yanan ba yayanka ko ka ba dangi nan ba danginka ba a'a kai zakka yanda Allah ya ce ai zakka ita zakka wato ko manzo Allah ba shi ya ba shi ya raba zakka ba bakin takwas ne Allah da kansa ya raba zakka ya ba su suna nan a cikin sauran tauba ko inna masadaqatu mutum takwas ne in ka karanto su to Allah ya ce a bawa zakka to da za a yi zakar yadda ta kamata da wannan musibar da ake ciki ta babu wani bai yi sahur ba wani bai sha ruwa ba wani bai kaza ba da ba a yi ba kuma ita zakar akwai zakar wannan in kana da da kuɗi kai sana akwai zakar sadaka kai kanka ɗin da ake ganin kai kanka almajiri da kun da shi ka almajirta ka duba akan naka ka ɗauka ka bar ka bashi sallallahu alaihi wa sallam malama da dan dan matsayi shi an gane kai ma akwai wanda yake a ƙasanka ka ɗauka ka bashi karka ce wa yaya ne yanzu ban isa yi zaka ba ai da ma haka ne amma baka yi zaka yi sadaka ba ka ɗauka ka bayar ya ga abin mamaki yanzu misali ga mara kawai da ya yi shekara uku biyar takwas akwai da yana da kayan bisa arzikin kayan da yake da suwa sai ka duba wanda ba za su iya yin ɗinkin sallah ba sai ka ciro wannan kayan naka kabawa na kabawa na kabawa ne dan zatin Allah man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha Allah kai kuma zai baka guda goma akwai wanda shi kuma takalma ka dauko ka waya akwai da kayan ƴaƴanka ka dauka ka bawa na kabawa ne yana da ƴaƴa irin ƴaƴanka sa'annin su wannan kayan da ƴaƴanka ba lalle sa sa sa manzala ba shi kuma ka dauka ka bashi yawanci ya goge ƴaƴansa fitowa zai suna gari kai kanka fa nan dukkan kowa nake anan da wanda ke anan da wanda ke a waje karka ce waje na kake a baka ka hangi a cikin kayanka me za ka iya ɗauka kai ma akwai wani na ƙasa da kake ɗauka kamar shi kaga me Allah zai wa shi ne fa amfanin wato taimakekeniya ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan ku haɗu inji Allah ku taimaki kanku akan abin da yake na biyayyar Allah wato na taimakon kai da kai Allah zai ji daɗi kar ku haɗu don safan Allah wala ta'awuru alal ismi wal udwan duk abin da zaka kaga ko makamantar sa ka dauka ka bayar Allah zai ma dan Allah kun gane kar ka ce wai sai na zama kaza wai ina ma ni ne dan dan wace ko in dai baka a yanzu ba ba dan wace ban karu da ka zama ba za ka yi ba ko karu da ka zama ba ba wanda yake da naira goma ya yi kyautar naira biyu wanda ke da naira ashirin yake ibada naira naira biyar shi Allah shi ne mai jiɗurtar lamari duk inda ka tsara da wayanka da kowai tsarin sai Allah ya ga dama wannan abin zai zauna mana karatu ne akan me kaza kaza kaza sannan me Allah Allah ya tabbatar da daga da jumma kan wannan taimakon sannan su mahajjun sannan sai hajji shi ma kaga wato bigire ne mai zaman kansa shine wanda yana cikin shika-shikan musulunci guda biyar ɗin nan shi wannan aikin hajjin idan ka je aikin hajji ka dawo manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa hadisi ingantacce mai kyau Allah zai wanke maka zunubanka za ka dawo kamar ran da mai ka kai ka duniya in dai haƙƙi ne tsakaninka da Allah wallahi ayi an wanke sai dan wani ka cuta kuma wannan Allah na nan yana jiran ka da shi ka je ku ka je ku sulhu amma da haƙƙin Allah ne an gama da kai kasar wani abin da muka fara hajji to Allah ya sa mu je mun je mu Allah ya sa mu ƙara koma wanda bai je ba Allah ya sa ya je saboda arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kulluha tun daga kan wato at-tauhidi da sallah da mai da azumi da hajji ko wato shehu ya ce abuwa wannan wasu awa ne masu haske mina shamsi wato kamar hasken rana bal me a shoku ne? ne? wato ya hasken rana ce wane rana sai me to ga kuma lamarin wannan wannan wannan baitin a cikin jiyar yana burge ni kuma yau mata kun shiga uku a hannuna mata yau din nan kun shiga uku a hannuna billahi la ilaha illa huwa sai kun gane shayi ruwa ne ina ma lafiya ta kalo matsala kar ina mara walau mu ne a tazwiju da za a ce an hana aure kawai ba wanda ya zai aure ba za ka haɗa mace da namiji aure ba maka na abidun da ba wani wanda zai yi wa Allah ibada yi ko akwai to wala a haifa wala umar darain da kuma duniya da lahira ba ta rayuwa to waya da shi ba kuwa a can ainihin muwar duk ina wanda yake tozartar da aure yake caka a yi shi da yana yana shi ya za a ga mutum an haifa masa namiji sai dinga munna ya haifa masa namiji ga kuma haifa masa mace ya gaba na ɓatare wannan kuskure ne namiji na giranka wanda ka aura ko wace ce to me yasa za a haifa maka mace kaba ta ne ga bakin ciki kake an haifa wa wani mata bawan Allah duk kyautar da Allah ya baka kalla daga goma take ka girmama wanda ya baka kyautar kuma ya fi ka sanin kanka kuma ya fi ka sanin me zai dacewa da kai idan akwai wani abin a cikin zukatan mutane ku cire idan baka ɗa namijin cike shi zaka ko yanka shi zaka ka gaza ka ci ko yaƙi yake ba balle ka ce zai ɗauki da gaje ya fiya ka ana farka ta kuwa ka ce ainihin wata aka haifa mutum yana wani kumburin banza in yana waɗan da ba yanzu uwar shekau da uban shekau suna wanda da daiwata da ta san haka zai yi za ta bar shi ci gaba da rayuwa dan Allah na ce ku ko shekau ta yi murna da yanzuwansa to kaddara ta san haka zai yi da ta wutar da kowa tun yana da rihi da wani akan nan in ta gwada ga ta dan dan haka ta ce wallahi fada ne ba ni ba masu ne to saboda haka duk abin da Allah ya baka wanda zaka zaka roki Allah Allah ya baka nagari Allah ya baka wanda zaka iya tarbiyarsa Allah ya baka wanda zaka ce yayi yayi Allah ya baka wanda zaka ce ya bari ya bari kuma Allah ya baka masoyin annabi hadimin manzon Allah kawai ka gama da ni an gane wata adadu zaujin shar'i wato ididdige mata a cikin da yazo a cikin shari'a cewa batun bankin wada bala kun minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba wannan ƙididdigar da ta zo ja a ta zo da lihikimatin wato don wata hikima daga Allah Allah ne tsara wannan hikimar wanda ne ta ƙudu ita wannan hikimar tana komawa ne zuwa gawa lini suwarin zuwa ga wannan matan hikimar ta ce ba ta kowa ba ce ana gane kuwa hikima ba ta ka bace ba ta bace ta ce su matan aran na shayi yau za ne karo da su ta san mata da kirki duk masu duniya ba ta san har wata kishiya to yanzu kadara duka duniya kowa ma kowa ma ta sare dai da rago mata yanzu tana yana kuma coach ka ɗauko kundin ƙeyar kishiyar da suke yi ba fa Allah saka nufa ba me yasa coach idan za su in za ka musu kishiyar ne suke rigima da kai amma idan tana da ya budurwa idan mai kishiya zo neman auren itata musamman a cire kuɗi ne yaya tana ce waccan ɗayar da na kishiya rigima ɗaya kenan idan ƙanƙaninta ɗan ƙaninta zai aure sha take kake za ka ɓata ran matata bi kenan idan ɗanta zai aure za ta ce kake mataka ɗanta zai ɓaci na har cewa za ta riga da matar ɗanta na sa ya mishi kishiya dala haka ne to me yasa kai in zaka take rigima da kai kuma rigima ta me mata fara ji na to shawara ta ku ba Allah kawai Allah ne da shi ce ai ta yace thank you wa da barakum min nisa'i wa sallallahu alaihi wa sallam wa in kiftum Allah ta'jilu fawahidata sai ya zanta na kai ba za ka iya adalci ba ko a cikin ciyarwa ko a cikin mu'amala ta iyali ko a cikin ko a cikin sannan Allah shi da kai ba daya amma mijin gida zai zaka lau da gidajensa da sana'arsa da kumbansa ke da take wallahi ba zai aure ba wani da ce ce ce dukewa shawara ta duk gidan za ku je aure in dai bata dai ta gyara kafa aure gidan jallafin mu ne ai da haka muke musu da nan yi maganin su wallahi don da yake jira in dai bata dai ta gyara kafa aure gidan to ga mata sun yawa a gari sun yawa a rasa ma za a yi duk wanda zaka ji kuma in aka yi mutuwa guda goma jama'a ba ka gane ne kafin ka ji wata ɗaya ta mutu fa dan Allah ba haka bane yanzu ka ga gaza azumin nan ko cikin farko ranar an yi wace wace ka ji wani ya mutu ya bar mace biyu da ƴaƴa mata kaza amma da shegu suna nan wallahi suna nan haba mala ka bu mutum rai mala mala wala ko ba saka ba ni ne shawara ta kenan shawara ta kenan saboda haka in kuna da ya'ya mata ku kiyawa ƴaƴan ku mata kar ki ji a ranki za ki hana mutum mijin kyaure in kin hana mijin kyaure ba ne kina bane ko ina kabari aka rage ni ke Allah zai kama ke dai Allah zai daure in mijin kira da ke taimake shi ne kike magana ta gaskiya ko ba haka bane in kuma akwai wanda yake da mafi na wata ta tafi alƙalman sa to ni da na faɗa kuma karatu ne ba ci ba ba ayara ayara karanta muku da fasara muku abin da Allah ya ce to amma da ba gaskiya duk wanda da suke da wannan gaskiya rashin rage oho a rage mazuri yawa wannan hikimar eh hau uku ne ne wannan hikimar ana nawa da wannan su tunna maka din su wai ke ta wannan kana a ta asu mutan wallahi uku ba sauran kofa da ta gasa nan na kallo ta kuma albarka manzo Allah yana ciki albarkacin manzo Allah yana ciki Allah dan arzikin annabi Allah karka wannan mutuban su ko nan ba shine ah wannan hikima inji shehu yace tana komawa ne zuwa ga su wayannan mataye a har ila yau yau farko har zuwa tashi alkiyama wannan hikima ta su ce فإن لم يكن تلفي جموعا أوانسا idan har ba a sami wato tara wa'annan matan an ce ka aure mace hudu ko biyar ba a'a ba biyar ba kai mace biyu ko uku ko hudu eh to a wani san ai a samu taron mata kuma ga sunan wanda suke sun yi shekara da shekaru shekara kasan da shekara sha biyu sha uku sha biyar an aure da yawa amma saboda cuɗanya da muke yanzu da yahudawa kusan lamarinsu ma shi yake jagoranci ga mu yanzu da na samu wani yawo ya aure tana yi shekara goma sha uku ko sha hudu sai ka ce kuma tana nema ta kama shi ko kuma doka ce ko sai ta sha ta karka ban haba da Allah bace kuma su waɗanda suke yaƙi da abin suna yin yaƙi da abin ne dan abu guda ɗaya manzala suke yaƙa saboda auren manzala da na Aisha shi ne abin fa kuma dukkan mu saboda ba mu da jagoranci ba mu da kuma mun su ɗu a cikin wannan buƙatar ta su in an ce kara aure yarinya tana yin shekara takwas ko tara ko goma ko sha ɗaya da ba take shi ne magana amma sau da ba mu da jagoranci mun yi da wannan tsarin wasu yarinya ta yi shekara goma sha takwas yanzu za ka auren da ita amma ta iya yin ciki tana yin shekara goma sha hudu ko sha biyar ko ba yi ta zama wani rana ga wani yanta yaƙi ya ci wani zaune ba mu sani ba sau da ba mu da shugabanni sun shugabannin wai ba za ka yi takara ba yanzu dole sai in ka karanta karatun nasara an ba ka certificate na sakandare ko diploma ko nce ko digiri ko sama da haka amma ya zama ba bangaren islamic ba ne ko da karatun noma ka karanta ka iya zama shugaban mutane to kai ba wani ba a dole lalace yanzu misali me ya haɗa ka je ka karanta biology da ka zo ka zo ka kaɗe a zaɓe a zaɓe ka me za ke wa mutane shi yasa kullum ba mu da abin da ake cewa za a yi mana sai da ce za a ba mu ruwa za a ba mu za a kawo mana tsaro za a kawo mana wuta za a sha magani a asibiti kyauta za a gyara mana hanya amma ba wanda ke taɓa ce maka za a yi samina don a koya wa mutane Allah sunan wayannan malaman wanda suke kawo mutane sallah wanda ba su je makaranta ba in ka sun ce mutane suna nan barkatai a lungu ba su ba zuwa makaranta a wasu makaranta allo suke ba da su makarantun islamiyya suke in ka sun ce yan talla da su suke ba ta je ta makarantar islamiyya ta je ta ɗauko talla ta kai baka taimaki uban ta shirya ta ba baka taimaki uban ta aurar da ita baka taimaki uban ta ba ta ilimi ba kuma in zaka ba shi in zaka ba ta ilimin turanci za ka koya mata kuma ta koya turanci ta samu diploma ko digirin ba za ka ba ta aiki ba in za a ba da aikin sai yana za ka sai ilimin sai ka sai ofar aikin kuma aka yi batun sai zo ya busa lasirika ya ce wai ku zaɗe ni ya wani saje na iskanci saboda shirgi Kudai gyara ‘yan siyasa, ku gyara, Allah ba zai ba kuwa, wanda biyu da kyau zai ga da kyau in kai aka san haka zaka ga aka san haka sai ce me so zaka zaka samu awanisan wayannan yan mata tuhalifu ahkaman suna masu sabawa wa hukuncin Allah kuma ga shaka ake ciki kullum a cikin sabawa hukuncin Allah ake zana a waya zana a video call zana a waya duk gashi nan saboda ne sai kin tabbata kin karatu wasu sai kin gama sai ki aure sai kin gama karatu ko kuma kin gama karatun shi kuma wancan irin kire ya gama karatun yana gama dama sai yanzu ki sako kasa ma ki dauki miji bane yiwa tukunna digiri ni fa nayi digiri ya za a yi na auri wanda bai yi ya gama sakandare wanda in ne wasu turanci baya ji ko haka suke faɗa ba to kya da ko baki auren ba kya kai shekara ba su ma baki ba domin irin ki shi kuma ganin ki kuma yanzu kin zama kin waye in ya kawo miki a tafar dubu biyar ko dubu goma za ki san kuɗin ta ba za ki yawa ba ita ko wancan tattalin guta nan in ya kawo a tafar dubu biyar sai ta yi a daren ta tashi ta mai rabe fili ta ta Allah ƙara wa ana buɗe wata ce mata aure to riƙe da irin ki ki ta ɗauka albashin amma kuma ai ba kya doda ba ko in ba kya dauka mu ce da ana ka samu shi ana maka tsaya wa kai ko to to biku ta kaka zaka za a wato gwale wannan wato hikima ta Allah cewa a tare a tara mata kai da ba kai ka dace zuwa an gane na'am haka lamarin yake annabi ya yi yaƙi yana wagaza ya yi yaƙi ya yi yaƙi amma ba yaƙi ya kawai nusa mutane faɗa musu da da faɗa ba a'a radda a ce da'an ya yaƙi ne don juyar da kai da wato da kai ko kuma da hali na maƙiya duk ya ƙurƙin haka ne kawai zuwa za a ce a ja cewa na gari a cewa ba haka ba ka yi yankin ba a an kawo hari ne mu kare kanmu Allah ta rike mu gurbige ku haka shi ne harin wa ma a da sana annabi bai shishigi ba abinda Allah bai abinda Allah bai cewa annabi ba annabi bai haka ba fadaha kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sumu yana ɗaukaka wa shi maku yana ƙara ƙololi alal akawani ya ɗaukaka ka dukkanin kasantattu sau da ka salatin Allah da gaisuwar Allah ka tabbata ga manzon Allah wa alin da alayen manzon Allah wa sahabin da sabon manzon Allah bal muhibbu yuwar riku matuƙar mai ba da tarihi ya ba da tarihi na gana nan ya kamata mu ko saboda yanayin dama duka kaja kawai ba da ya nan ya kamata mu tsaya saboda yanayin mara da ake yi Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah da mu zauna lafiya a shawara ta shine wato mu ƙara rike Annabi sallallahu alaihi wasallam kada wata wayewa ta zo daga kowaye mu karbe ta wayewarsa gidanancin sa ba wani wanda yake da wata wayewa da ta kai wayewa addini wayewar addini ita ce wayewa kuma a kokari a zauna da malamai a ta tambaye su yaya addini yake kullum kana sanin addini ne kana ƙara wayewa kullum kana sanin addini ne kana ƙara wayewa abin da sa boko yake babu sha'awa kullum mutum ga naka dan boko shi ne waye wai dan boko ne waye ana dan boko ya zama waye ta ina shi kuma in ya zo cikin gari ne kamar shi daban ne kawai ga wani mutum na musamman ya zo cikin mutane na hada shi alƙurani ina ina alarama da kuma ka hadace bible ko ka hadace jaridu ko novels ko wani abu ka tazo kana ga wani wace da banne ni da wani to in banda lalacewar zamani ya ra'ayi haka ko kawai igi na iya haske na iya kawai daga farkon littafi zuwa bango a ƙarshe ko bai ka da ce a wani littafi na duniya in ta da hankali ka isa ka zo ka ɗa kanka da ni yanzu na iya kawai igi misali dole idan an zo za a yi wa gawa sallah ni za ce zo tare da babu ba karatun gawa cikin zo labara malamara babu karatun gawa cikin ƙauye amma dole ne za a zuwa ce ya za a yi ka kuma da kanan profesa na kai na buku wai da kanan ga oke oke to amma saboda lalacewar zamani haka muka koma addinin ya zama koma baya amma da taimakon mu a cikin rusa kanmu da mun ɗauki lamarinmu da muhimmanci ko ko to da ba wanda yake rena ka idan ana sayar da daddawa a gidanmu sunan mu masu sayar da daddawa ku ji wannan misalin idan ana sayar da daddawa a gidanmu sunan mu masu sayar da daddawa za ta na mana suna da za ka shiga da ta wari take yi haka ne ko kai kuma ana sayar da shinkafa a gidanku za ka zo kana buɗe ana sayar da shinkafa ko eh sai wani mai kuɗi a unguwar yake yau tuwon shinkafa zai ci ya kuka kuma mai mai sai ka za ka so shinkafa a gidanku a shinkafa da ke sayarwa yana ga duk ka kaɗa kayan miyar gaba ɗaya sai ka ce miyar ba ce da aka ce da dawa yana raro to in ka ji kunya ta ɓuya ci mutane kai ka cuci kanka amma siyasa ba ke da kuɗi kuma da rasa da dawa kai mai san gane ba da dawa ce to shi na yi to don ne ni da nake da annabi sallallahu alaihi wa sallama na idan garin Allah mai jin maganar Allah mai mu'amala da Allah ke da kowa wanda Allah ya ce ga ya musu kaza nake so ma ya yi hawa in huwa illa wahayyuwa karfi kaza ga layin nan kubu nan kar kubu nan ka kana ga kaza kaza kana koye shi kana daukar wani baturi kan wani shashasha wanda yake cin alade in ya ga alade da cikin rana yake wanda kai annabi ya ce na karkace da alade maki Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana cikin bulugul marami cikin bulugul ne yace ka cire kusa kusa ma kun karanta shi yace idan kare ya sa baki a cikin kwano kan ku amfani da kwanan sai ku wanke kwanan ya ce ku wanke shi ku wanke shi ku wanke shi haso nawa ana da wani kawai annabi ya faɗi ya faɗi wannan ya ce na ƙarshen ku za a sabulu ko na farkon ko ƙasa ba za mu yi dai ko tunda yanzu a yi sa sabulu yanzu shi kuma kin take wa kalan shi wancan mai baka wannan mai tsara maka wannan rayuwar da aka zo masu bincike a cikin addini suka sa sabulu suka sa ruwa suka wanke kwanan akwai microbe wanda ake haska eh microscope wanda ake haska abu a gane ƙananan cututtuka da suka sa suka haska da aka wanke su daga wasu ƙananan ƙwari na virus ko cuta a ciki karan aka ba wani abu ya sa ya wannan lalargin ya ci abinci a ciki haka wanke sai a ga wannan abu suka ce haka ne suka ƙara sa suka wanke suka leƙa suka ƙara ganowa har yanzu akwai ya ɗan ragu amma na uku na hudu na biyar na shida suka sa na bakwai suka bibiye da wani suka ɗauko wancan hukuncin nan ku sa ƙasa ku wanke za ka sa ƙasa ka biya na kai a sa gaba mu wanda muke da wannan mai gidan har wa akwai wanda zai zo tsara maka rayuwa ka ɗauka ai ya burge ka a ba annabi a karanta maganganun manzo Allah da hadisan annabi a waye ba fa cewa kuma ne kai kafa ya boko ba ka san a cikin maganganun da kamar ta ya dan boko haram a'a ni ba dan boko dan boko halak ne a to ai na ga kuɗi yana zai masu na karatun boko aka ce to ana zai dan boko halaka ne ai ga yana yana kalona dan boko halaka ne ni to ai ana ma da gishe ko kada yake an gane ko ba wai muna rusa boko bane a'a muna ɗauka kana mu ne akan boko muna ɗauka kana mu ne akan boko ai zan ma baka boko ba kuma ka ci kanka amma ko za ka yi boko ka san me addininka ko za ka yi boko ka san me addininka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya kiyaye mana mutuncin mu da imanin mu da addinin mu Allah ka rutsa mana cikin ina Allah ka tare mana fada Allah ka goda bayan mu a cikin komai Allah duk abin da muke nema ya zama ya zama ya zama mana wahala Allah muna kamu kafa da annabi Allah ban ji mana sauki kuma kawo mana abu Allah duk abin da muke jin tsoro a zahiri ko a batini Allah muna kamu kafa da manzon Allah Allah ka tunkuɗe mana abu Allah ka ba wa Najeriya zaman lafiya Allah ka yi zama zaman lafiya a Najeriya Allah ka shigo da arziki cikin Najeriya musamman cikin jihar Kano. Allah ƴan kasuwar mu da ma'aikatan gwamnatin mu da masu ƙananan sana'a da kowa da almajirai mu kenan. Allah duk wanda ke Kano Allah ka buɗa masa ya samu mu kuma almajirai Allah ka ɗora ma kansu. Albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi ya duwa sai ya cika malama. Fatiha salatul fatiha.